أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ga shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na shawwal hijira shekara 1442 wanda ya dace da hudu ga watan shida shekara 2021 a darasi da ya gabata muna cikin suratul anbiya mun tsaya aya ta 90 daidai ko mu ce goma tara daidai kina yau insha Allah za mu tashi aya ta goma tara da ɗaya kayan nan na samu akwai tambaya kuma da kira da zamu insha Allah tambaya ta farko iya maganar cewa sujada ta talawa ana iya yin ta a sallah ta farilla ko? Ibrahim haka nago? abin da yake tambaya ana yin kabbara a sujada ta tilawa in ana cikin sallah ta farilla yanwa masa'alar yin kabbara a wajen sujada ta tilawa a cikin sallah gaskiya ishtihadin magabata babu nasi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kayyade dan ganin wasu na ga cewa ba nassin da ya kawo kabara kenan kurin a duka kurin a yi ta wasu na ga ana iya yi ba abin da ya hana amma babu nassin karar da ya kawo illa yan wa zahiri in kadi ba a duka a yi ta ba tare da kabara ba zai ba da ma'anar ba a turumfan wasu dan su in yi kabara ba kowa bai san wurin sujada ne da yawa za su yi rukuyi suna rukuyi da ji an je sujada kaga ana rabuwa biyu amma kurin kaji an yi ko an su an je kaga dole ta samu yaki sai sa gaskiya rishin yin kabbara zai yi gaskiya ba da mana ta tare gaskiya amma wannan kabbara tana sa a rabu gida biyu da yawa wuri da yawa kaji dai kenan babu nasi wasu daga ana yi wasu daga gaskiya a barta yadda take kurin a yi kurin a ruka a yi ta kurin kurin kaji an taso kurin an fara kira a kurin shi ne dai zahirin abu gaskiya kurin ana kabbara ta wani fahimta ce ta magabata babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo kararin kafara gaskiya ila ruwa da yau da sune magana gaskiya sai magana ta biyu da zan yi dan uwa wani kullum muke gaya wa balle matasa sauran jama'a kullum mutum ya kokarin rike hujja rike dalili ko da ba a gane ba ko ka mutu za a gane daga baya idan makarantar rayuwar magabata da yawa wala bayan sun huce sun mutu ma gano gaske su kullum da liki dalili yan wa yau Allah kaddara mun bude masallaci na juma'a na ahlus sunna limami na ahlus sunna mun bude masallaci na 14 a yau mun bude na 14 a garin da magaran a site saurari kuma na juma'a na juma'a 14 yan a wannan garin mun waye gari nuna shekara talatin ba ɗaya zan cin kan wannan masala malamai wanda suke da adawa da sunna suka yi tsaye kan hana musalla babu sallar juma'a a garin nan guda ce a lokacin babu ta biyu suka kawo dalilai wanda babu su a ƙur'ani babu su a sunna na cewa tsakanin juma'a da juma'a sai ya kai uku wajen kilo biyar ta a wancan zamani wace wannan ra'ayi ne ba hujja ba ce muka musu dalilinmu na yin haka aka danne mu da ƙarfi aka ce ba za mu ba ka haime bore ɗan uwa wannan masala yau allah ƙaddara wani malaman da yawa daga cikinsu suna rayu shi wanda da da farko sarki na da magaran bai fahimce mu ba don sun gaya su gaya mashi su ya sani Allah ya kaddara akan wannan mas'ala ya fahimce mu mun imani a yau ko da abin nan zai iya kare mu don ya fahimce mu ya san da musa gaba Allah saka mai da alkhairi sun ce babu juma'a sai ta kamar da yanzu wani malaman muhiyyansu suna sallar juma'a a wani wuri ma ana ji hudu ba wani kun ga gaskiya ko shi ne muka ce a kullum washin annabi ne aka aiko sabu ya ce ta yi ko kuwa wancan ne shi muda annabi kun gani ko mun tsaya kan hujja madogar annabi ba manta ba sun ce a ba ta yi ba kuma suna yi ka sha tambaye su to sabon annabi ne aka aiko ce ta yi rike hujja kenan hujja mu tana nan kuma yau mana kanta kuma kowa ya gano daman ra'ayi ne daman ɗin gaskiya ne kur dan ba hujja bace ba haka yana a lokacin da muka biya aka hayaniya ta kaga kaga muka aike hujja kur kuma a hankali da yake gaskiya ce wanda ma ba su gane ba suka gano mai gaskiya suka gano mara gaskiya ya umu Allah godiya subhanahu wataala na ahlus sunna kullum madogaran mu qur'ani da sunna akan magabata na kwarai babu ra'ayi na wani kowa ne wala wannan koda ba a gane ba gaske ka za a gane a gaba ga shi da yau mun bude da shahu da ɗaya ne ake rikima ɗaya ba an bude ba ba zai ba shahu da yau su kuna su ma kansu na da alama ya kusa arba'in man ko wannan kurin sunna ce zunzurutu kurin sha sha hudu Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya samu cikin masu gaskiya Allah ya samu mutum na cikin masu gaskiya Allah ta rami kiyama cikin masu gaskiya yan uwa magana ta gaba wannan kira ne ga duk wani a cikinmu da duk wanda yake ji yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha yan wannan sai da muke nema duk wanda yake nan da Allah bin ya shafa ya kamata ya wani abin a zuwa da abin da amana abin zai iya yan wani zalunci karara ana zaluntar al'umma ana ji ana gani shuru kuma babban zalunci yan wa kan menene zalunci kafafen sadarwa hanyoyin masu kamfanin sadarwa zalunci ya kai gaya wallahi babu wata ba wani kamfani a kasar wannan da yake cin kudin al'umma yake zaga kudin dan kauye dan maraya irin kamfanin sadarwa ba kamfanin da yake kwasu kuma ya hudda waje irin su amma ana kallo zalunci kur ka biya kudi ba kira ba aji data ta are ko me za ta are ka sun a banza ana kallo miliyan kan kudi suke tsadar mutane kuma shiru kudin kama ba yi Allah da gwanda barawo mai zai katanga wallahi su yi shi barawo mai zai katanga wallahi wallahi su yi shi sata gaskiya dole ya magana gaskiya barawo wallahi mai zai katanga su yi sata kuma kudin akwai biyu a masara ta miliyan ɗari sun ci miliyar ta banza a masara miliyan ɗari biyu ta wuce musu sai su biya ba abin da zai lazim yan wa wallahi ma'aikatan wannan kamfanin nan ku yi tsoron Allah kuma don kuna ci hankali da ba naku ba hakkin ba na lokaci baka ba gaskiya dole ku tsaya a tsaya gwamnati kuma wajibi wanda yake masu kowal zai iya magana wallahi ko sirri wani bai iya kun yiri wani bai kamar da bai iya biya da kuma bukata ya yi kullum cuta ce gaskiya kamata yan wakuwa magana kungiyoyi masu kawai neman haƙƙin na adam su nema a neman wata laka haƙƙin su ba tare ba miliyan ma musu sun ci miliyan ɗari ya musu miliyan ɗaya shirme ne sai su biya abin ya yaka gaskiya ana kallo kudin sata karara yanzu mun kuna kamfani amma kuma mun kamfani ba sai da san su ba sai inda ma yan uwa kamfanin gida ne sai mu ce a wannan gida ka zuba ba amma waje a sata a kai waje a ba dole sai a yi magana kowa ya dashi kari da Allah a kare al'umma zalunci zalunci ne wallahi Allah ta mutu za mu tashi aya ta 91 insha Allah Allahumma bismillah
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم cikin bayi na kwarai Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana annabawa daban-daban kuma karatunmu na ƙarshe bayani ya gabata wa'annan duka da aka jero wa da'ununa ragaban wa rahaba wa kanuna khashi'in bayan sari'u fil khairat duka kowanne yana gaugawa riga riga wajen aikin alkhairi kuma suna bautar Allah cikin halin tsoro da kwadai wannan yanzu ya aka ambato wata baiwar Allah Maryam alaihi wadda maganganu da yawa sun zo a kanta da ƙazafi da dai abin da bai dace ba ka dangana mata shi ne anan Allah subhanahu wata'ala sai ya ambace ta da yabo da kariya da shaida da rai ya ce wallati ahsanat farjaha fa nafakhana fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin maryam yace wannan mata wadda ta kiyaye farjinta ko maryam da salama ta kiyaye yan ba ta da alaƙa da zina amma falafaka na fiya mai ruhi aka busa mata ruhi daga cikin ruhi da Allah ke busawa ya sa a busa a kowa ita cikin kalma ta Allah Allah ya sa ta samu ɗa ba tare ba da namiji daga ruhi kurum yawan ruhi kowa na ce da ruhin Allah da abin da Allah komin Allah ne don ana zuwa ga Allah ne wannan baiwar Allah waja'annaha wa bunaha ayatul alamin mun sanya maryam da ɗanta duka waɗannan biyun aya ce ta ƙudurar Allah Allah zai gudanar duniya aya ta cewa mun tsare magana nan kusa magana zakariya tsoho da tsohuwa sun tsufa tsoho ya roƙi Allah duk da lokacin ya wuce al'ada da aka saba aihuwa amma imani da Allah yana biyan bukata yana abin da ya so annabi zakariya ya roƙi Allah Allah ya bashi kuma Allah ya bashi wannan ɗa wanda yake annabin Allah ya to yanzu ita kuma gata ba ma magana namiji kuma wata aya ba ta da namiji Allah ya gwada mu aya ya yi adam ba uwa ba uwa da ƙasa kuma ya yi hawa daga jikin namiji ba ta da aihuwa ba daga cikin adam bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ci gaban rayuwar al'umma gamuwa namiji da mace haka Allah tsara kanshi ba don bai iya ba sai an gama biyu haka Allah tsara kashi don wata hikima ta shi kuma hikima tana bayyane ta maganar suriya ta dangi da aka sani to wannan abin haka Allah ya tsara abin shi to kuma don Allah zama duniya Allah ba ruwanci da zai da kaza yanzu kuma ga ta wata za a yi ta kuma za a sami namiji kuma daga jikin mace ba tare ba da namiji shi ne ayat Allah za ta samu ɗa ba tare ba da namiji ya kwanta da ita duk wannan aya ce shi ya zama aya ga wanda aka aiwa babu uba Allah kurin ya kaddara wata an haka nan kurin kuma an san dai kanshi isa kanshi aya ce wanda Allah ba shi ayoyi na tabbatar da Allah mai kudura ne akan komi da yawa sun kafirce ma Allah sun tayi wuta kare shi na al'ummomi masu inkari tashi bayan mutuwa ya za a mata a tashi sai ga shi Allah yanke hujja Allah bai iko ne akan komi sai ga shi a rayuwar ta duniya ba a mutu ba sai ga wani bawon shi za a mutu a isko matacce aka matacce ne ya roƙi Allah a gaban kowa ya tashi ya ɗauko laka da laka da cibra ya zuba su ya busa sun so ya tashi bizinin lafi duk abin da ya wuce ya wuce likitanci ya wuce wanda ba dabo abu ne hakika makawo da aka haifa makawo kurin ya zo kurin mai adda shi haita shi kai tsaye da warar yadda ba wani aiki ba to karasa wannan ta iya kasanta cewa Allah ba da yanke mata da hujja Allah mai iko ne akan komi gashi wani bawa a hannun wani bawan shi amma wanda kuma iyayi kuma iya kiran su na zuwa ga Allah kuma bawan Allah ya yi tun iya zanen goyo ya kira da bayanin shi bawan Allah ne kama kai na da tun iya zanen goyo ce shi bawa ne na Allah Allah ko shi kuma da littafi wannan shi ne maganar ba maryam samun ɗa babu babu uba zamanto aya da ita da ɗanta ga duniya gaba ɗaya ya Allah ce gaba
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun na'am inna hadhihi ummatukum ummatan wahida nan magana al'umma cewa bayanin tafsirin magabata irin su ibn abbas mujahid da cikin magabata da malamin tarihi sabai abinda ake ni nan mana addinin ku addini guda ne mana bangaren tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya bukhari ka muslim ya kawo ya ce nanu mashal anbiya aulad allah mu jama'ar annabawa aulad aulad allah ce dinna wahid mu ɗiyan mutum guda ne da mata da yawa mana mutum guda ne yake da mata duk wanda ɗiyan za a ce ɗiyan shi ne kuma uban guda ne nan ma'anar guda addinin musulunci addini guda tauhidi ko kake shari'a ce take bambanta daga wannan annabin zuwa wannan annabin shi da ce mu duka jama'ar annabawa ya ce ɗiyan mutum guda ne uwa daban-daban addinin mu guda ne tauhidi shi haɗa kowa da kowa ba zancen gama wani da Allah da haka ya ce wa ana rabbukun fa'abudu ni ne ubangijinku ku bauta min ni kaɗai wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yi na kaɗai tashi da ibada amma wa mai abin yawa وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون wa taqattau amarahum bainahum duk da wannan shine asalin umarnin Allah dalilin halittar mu kaɗaita Allah da ibada haka Allah ya ma dukkan manzannin Allah amma wa taqattau amrahum sai suka bambanta al'aman kowa rike na shi wannan ya ja wannan sabani daban-daban kowa da irin nashi wannan ya bauta ma mala'ika wannan ya bauta ma aljin wannan ya bauta ma dabba wannan ya bauta ma rana wani wata kowa da irin nashi tun daga asalin ga umarnin ga hanya da Allah ya ce mu ta fita kaɗai ta Allah da ibada to amma labarin haka ya rage yawa kan haka Allah kadara yace kullun ilaina raji'un kowa zuwa gare mu zai kuma kada ba ka wadi ba ba ga Allah da kowa shi kaɗai da abin bauta wani ya bana shi wani ya kama da shi to an kare dai gaba ɗaya kowa zai koma ga Allah ya kunci dan haka faman ya'mal min as-salih
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
Allah ya ce faman ya'mal min as-salihat duk wanda yayi aiki daga cikin aiki na kwarai amma huwa mu'min ya mai imani dan sharaɗin karɓar aiki imani ko ka aiki na ƙwari na gari ka ba da abinci ka ba da dawa ka ba da kuɗi ka rijiya duka yi aikin ƙwari ne amma gobe kiyama bai ma wani eh a nan baki kana kenan sharaɗin karɓar aiki imani wanda ya aiki na gari yana mai imani fala kufrana da sa'i ba a ɓata mai ba a tozartar mai da aiki za a saka mai da sakamakon aikin da ya wa inna lahu katibun kuma na rubuta abin da ya yi a saka mai sakamakon aikin da ya matuƙa ya aiki na ƙwarai kuma da imani Allah ci gaba وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون
Allah ce wa haramun ala ƙaryatin ahalakanaha annahum la yarji'u nan haramun shin ma'ana bai yi wa mumtani bai yi wa ga wata alƙarya da Allah ya riga ya halitta cewa Allah kadara ba sa dawowa ko ma'ana wajaba cewa kamar da Imam Shukani na Ibn Kathir sun rinja da tafsirin magabata kan cewa ma'ana wajab Allah ya riga ya wajabta abin da ke tabbas duk al'ummar da Allah ya rufe ya hallakar ba mai dawa duniya an ƙare ya da ƙiyama kurfi haka Allah ya tabbatar wa kanshi haka ya hukunta kurfi ba mai dawowa bayan an kaɗe sai mu yanzu kenan Allah kawo wasu alamomi daga cikin alamomi na tashin kiyama hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
التي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هل لوكتين دا أكبوئي أهوى تيأجوج دا مأجوج وهم من كل حدب ينسلون wa'innan jama'a al'umma za su rinka kaɗauwa suna kwararwa daga dukkan wani tudu wannan ya aju da ma'aju al'umma ce daga cikin banu adam daga cikin ƙinu a cikin tarihi haka ya zo cewa ma suna daga cikin ƙabila ta yafi cikin ƙinu kenan wannan al'umma suna daga cikin alamomi na tashin kiyama da muka diba ruwa bukhari ko musulun na salasalam inda ke dogon hadisi na maganar dajjal maganar zawa isa alaihissalam ta annabi ya ba da labari yadda dajjal zai zo da hayan da isa alaihissalam zai sabko iya sabkowa ya gama da dajjal ya jagoranci al'umma tare da mahadi wannan suna tahiya sabko shi ta gama da dajjal iya cikin tare da masu imani tare da shi cikin ruwaya Allah Allah zai mai wahayi na cewa ga wasu bayi na sun huto ba wani mahaluki da zai tunkara su da yake maza da kai da masu imani ku nufi dutse kurin ku yi sama saman dutse kan ku tsaya ba ku istin karar su wannan su ne ya aijoji da majuji za su shigo su gama duniya da bala'i su gama duniya ko'ina isa alaihi salam yana saman dutse ƙarshe dai abin ya yi yawa ya kai bisa istin karar su wuya ta yi za ta kai gaya a wannan hali ƙarshe dai bayan ɗan lokaci sun abin suka ƙare sun sun ƙare abin suka ƙare Allah zai akwai annabi isa zai addu'a Allah ya gama musu da su ƙarshe dai Allah zai kashe kayan shi za a gama su da wata tsutsa za ta kama wuyan kowa za su mutu gaba ɗaya dukkan su da mutu ba sun ƙare abin suka yi Allah ƙasa sun zo sun mamaye duniya ko ina lokaci guda Allah zai akwai da bala'in da kowa zai mutu a cikin su tun sun mutu kuma wari ya gama duniya tsamus kuri ya gama duniya isa alaihissalam a ruwaya da ɗauki ban labari isa alaihissalam zai roƙi allah allah ya ɗauki musu wannan jaraba allah zai akwai da wasu tsuntsaye za su rika tsintar waɗannan gawaji suna jihawa inda allah su wannan shi ne ka kai nan hutowar ya ajuju da ma'ajuju wannan shi ne can cikin kafa a yawo da zulkan ne ya yi ai lokacin da ya kai bin sadai bin sadai bin sadai wata da bin duniya
فانطلقا حتى إذا balaga bin sadai ta za balaga bin sadai فانطلقا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
me suka ce قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
me yace musu قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
me yace
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا
wannan labari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada da zulkar ga asalin inda abin ya taso cikin yawo da yake na duniya bayan ya je mahuda mawaɗa rana ya zo Allah ta falon ma balaga bayan saddai waje da min duniya ma kawon ilakarin suka wuna kawon lokacin da ya kawo wani wuri tsakanin wasu duwatsu guda biyu a wannan gefe inda ya zo ya samu wasu jama'a wanda ma da ke suke communication gane abin da suke hudu amma dai menene suke isarwa jajensu sun gaya mazurkar ne cewa a bayan wannan akwai wata jama'a inda yajo majud mufsidin fil arab yajo da majud wata al'umma ce mabannata ke suna damu su suna damu wani al'umma da isko in suke nema a wajen shi ganin daula da iko da zurkan ne fa hal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bayyana bayyana musadda ranka daidai kamar ta ranka daidai zai yi ka sa mana wani kudi wani haraji mu biya a mana ga gimshiki a sa mana ganuwa tsakanin musu ana mu sha malariya suna nema kenan yanki kuɗi su bashi a masa aikin da za a masa samun bariyar a shiga tsakanin su da wani jama'a maɓannata wannan sarki ne zatsan ne mai imani mai daula shi ne wani abu suka tambaya ya ce imama kan ne rabbi khair ne ya ce abinda Allah ya bani khair abinda Allah ya bani na mulki da dukiya ya alkhairin abin za ku wani gudunmuwa ba na bukatar kuma ku biya ni a abin da ke bukata yanzu fa'inuni bi kowa ajal bainakum wa bainakum radama ku taimake ni da zuciyar da laborori ma'aikata kurin ku kawo kun zaman lebar kurin aiki kurin ku kawo ma'aikata zai muku radam radam ya yi sadi aka sadi kurin da a sa a kare kuma ba za a kare amma zai wani aiki da basan basan da shi ba basan mai shi zai muku radama me tsarin da ya yi na radama alaka cewa hatta idza sawa bayna sadafain qalun fuku hatta idza ja'alahu nara qal atuni ufrid alayhi qitara tsarin da ya yi sai fandason ki karahuna tsakanin wannan dutse don dutse aka kawo duk karahuna aka sa aka yi aka yi kama aka ce fandason aka yi me aka yi aka yi gimshiki aka foto foto aka foto aka yi na karahuna aka foto ki karahuna aka gama ko ina katangar tsakanin a gama gaba yin a gama gaba daya yanzu kuma za a yi kuzan beton za a yi kuzan za a so a cika wannan tsakanin a kasa da me za a yi ba dutse ba ko zamunci a yasa aka na kare ta guda kare aka aka yasa na bangare guda aka hura kare ta guda aka ba ta wuta aka ba ta wuta sai ta narke kare sai da narke a yana beton arme ko zumunci ko a wannan beton ne na kare a kai bayan an kada cin ko ina an kawa an kawa ka san abin a kanka ko ina an kawa tsakanin an kawo foto yanzu kuma a maimakon a zuba zumunci inda kuke yi an aka yi foto ko to nan kare ne aka zuba kitaran aka zuba gam kuma da mai sha wuta na ce na ana zuga zuki can da mai narke ita suka an kare haka tsarin da ya muske nan yanzu wannan tsarin katanga da ya ce maganin wannan jama'a ya ju da manju ya ce fa masu tsawa ne sa huru masu tsawa wani kaba wannan abin da ya musu ba za iya kama su hau kuma ba za iya tillashi beton na musamman aka musu ba bai hayuwa kuma bai tulluwa shi nan shi ta hada rahmatu min rabbi kaga mafita da kwarai ya abin da ake wannan wata rahama ce ta ubangiji ne bane wannan hikima ta irin wannan aiki amma bai da wama sai za ji awa da rabbi ja'alahu dakka idan wa'adi da ubangiji lokaci yayi wannan ka tanga duk kwarin da zaka tafka zaka narki mace wa kana wa'adu rabbi haqqa alƙawarin ubangiji na gaskiya da tabbas wannan shi ne ganuwa ya juri da majuji wata anu sallar sallam ya gina na kuma salama ne sai yake cewa subhanallah subhanallah wailun lil arab min sharrin qad iqtarab ta ce ya rasulullah anuluku fi nasalihu ala na'am idza kasar al khabar inda bacin da hadisin yace bane ya tabbata ga laraba wani sharri je kusanto mai gaban labari ya ce a yau a ranar yake ce a yau kenan kamar da baka labari suna neman kullum su bude wannan kowa amma Allah ya hana su ya ce a yau an bude kowar ganuwa ta ya'aju da maju ya ce misalin haka kaɗan ta bude yau ta bude kaɗan ta ce ya rasu za a iya hallaka mu za mu iya hallaka a cikin akwai na kwarai ta kwarai idan manna ta yawa Allah ya gama kowa can Allah ya ware sai Allah ko bala'i sai shayi hawulin Allah abin shawa can daga ba Allah ware kuma nan mene ya daga take nan ya jur majuju suka ce yan wa a yau iya cikin bige-bigen mutane lalaman mutane har yau ba mai ga makat ga inda suke mu imani qur'ani ya kawo su sunna ta zo da su Allah shine mai sani a ina suke kullum ka huta maka da ba kanka wahala kenan wannan suna daga cikin alamu na tashin kiyama wanda hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj lokacin da aka bude ya'juj da ma'juj wannan jama'a wa hum min kulli hadabin yansulun suna kwararawa daga dukkan wani tudu wa qataraba al-wa'd al-haq واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقترب الوعد الحق yace wannan zan wasu ce alƙawari na gaskiya ya kusato suna cikin alamomi manya-manya na tashin kiyama suna cikin manya-manya alamomi domin annabi isa zo tuni kenan abin ya zo gab yace fa idza shaqisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin ganin abu ya tabbata zaka ga idanu nawa suka kafirce mu Allah ido ya zuruzu suna kai can mun zamanto cikin rudu cikin ramkana daga wannan ranar ta kiyama kai dai don za su koya maka mai ramkana don ganin labari wa'azi ke na yaje musu za su bal kunna zalimi da sun ce suna cikin manaka ba na gama ce mai gafa da abin da kuka ne ba kan ramkana abin a za su tabbatar kansu a kurin mu ne a zalimin kanmu kurin za su tabbatar da hujja kanmu da Allah ya ci gaba إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون
التي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وأنتم لها واردون التي دكو da abin da kuke bautata wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne kuma kuma an tumulaha waridun za ku shiga wannan wuta ku da kanku tare da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba law kana haula alihatan law kana haula alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun Allah ce laukana haula alihatin ma waraduha inda wannan abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba inda har abin bauta na gaskiya ne ai da ba su shiga wuta ba kuma wa kullum fiya ga sunan duk wannan aka bauta mana ba Allah ba wanda ya yarda ko na gumaka na shaidanu ga sunan gaba daya a cikin wuta kuma za su dawo mahala yan wa wannan aya ta sarko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ga kahurai ga al'umma game da ayyar ta sabko cewa da ku da abin da kuke bauta ma duka makamashin jahannamu ne yanzu su kahurai sun natar bin haris zai mani man kahurai sun zama ara a kasato yauwa muhammadu mun kama shi yau ta kure shi muje yau za mu kure shi aka zo aka ce ya muhammad aka zo tsagerun kure shawa ka ba da labari mun ji kawai cewa ai da mu da abin da muke bautawa duk makamashin jahannama ne kuma gaba daya ɗan wuta ne za su dawo ma a wuta wannan shi ne rage bayar wani mazuru da ibn masalan da kuma kamar saddun wala mazuru da ibn masalan da kuma kamar walamma duriba ibn maryam ولما ضرب ابن مريم مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون
Allah ce wallah mazubin maryam matsalar lokacin da aka buga misali na isa ɗan maryam na cewa an bautata mishi idza qamka min sudur he ga mutananka sun zo ana taɗi ana ihu eh me suke magana cewa tunda cewa abinda suke so su kawo maganar idan har abinda mu da abinda muke bauta ma makamashin jahannama ne ai an bauta mu uzair an bauta mu isa an bauta musu an bauta malaiku su ma yan wutan ne annabi ya shuru shi aka hata aka taba ki an bare shi aka taba an kure shi eh shine suddun suna tabi kenan annabi ya magana an kure shi an kure shi wa qalu a alihatuna khairun am hu saka wadi dai abubuwan bautan mu ne suka yi ko shi tana da duka da yan wuta ne kenan an sun wuta kenan shi ma da su ma wuta ne kenan ma wuta ne ko eh Allah ta ma da rabu da illa jadala wannan duka ita Allah kurin jayayya ce ta banza kurin kuma Allah ce wannan mutanen Qurayshawa qawmun khasimun mutane masu bala'in gadama rigima kun gadama ce kun da bala'i amma shirme ne an ce bayan wannan ne Allah sabkar min ladin sabqat lahum minna husna makahin nan muna an yi bayanin law kana haula ala tamawrudu wa kullun fiya khalidun inda har abun bauta ne ba Allah ba ai da ba su ga wuta ba amma ga sun duka za su dawoma a cikin wuta wannan abu wanda aka bauta ma da yarda shi wanda shekaru wanda da amul banda irin wannan alasa lahum fiha zafirun wa hum fiha lakimun wa innan nau'in wanda aka bauta ma da yarda su ana shekaru ne mutane kuna aljannu su aka tabbata da kana ulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله يتي باين يتي لو كان هؤلاء أن يتموردوا إن دعوا إن أبن بوتاني نجسكيا اللولين سوما da ba shiga wuta ba amma wa kullum fiya khalidun amma duka gaba daya za su dawoma a cikin wuta lahun fiya zafir ba abin suka samu a cikin wuta illa ihu da kururuwa ta wuta kuran wani fiya da samun ba ta jin komi sai kururuwa sai karan wuta kura amma wannan hali wadda aka ba da labari wanda aka bauta tama makamcin jahannama ne babu komi sai wuta karan wuta yace innal ladina sabaqat lahum minna innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaik ulaik anha mub'adun yanzu kenan wancan abin suka suna ihu ana tabi an kure shi Allah ya bayani inna da sabaka ta lahum min al-husna a wa'inda mutanen kwarai ne aikin sun gabata sanannu ne wajen aikin kwarai wa'innan ulaika anha mubadun su an nisantar da su daga wannan wuta ba su bane ba kenan mutanen banza ne wanda aka bauta ma da yardar su ko ba suka kira a bauta musu su ne ake magana makamashin jahannama ‘yan wuta masu dawoma a wuta amma ba waɗanda suke mutanen kware ba an san su da zama na kware wuta ba ba sa cikin wannan magana wala'ika an ha mu ba adun waɗannan su a suna nesa da wuta an yi nesa da wuta da su
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون kaji dai masu kawo isa uzair mala'iku wannan ba sa wannan layi Allah ce su kawo wa'incan su lahun fi har zafir kuma la fiye rasu mamun amma su wa'innan la su mamun hasisaha su ko karin ko motsin wuta ba sa ji ba ruwan su da ita hun fi mashi ta hata an fusuhun khalidun su wa'innan mutanen kwarai suna cikin abdin abin da ransu ke so suna cikin kenan ni'ima da jin daɗi kuma masu dawoma a cikin jin daɗi ba sa gudanar da ciki kiyan sabanin wayancin mutanen banza mun suka kira bauta musu la ya hazunuhum faza'ul akbar la ya hazunuhum faza'ul akbar wa tatalaqahum malaikatu hadha hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun su wayannan mutanen kwarai wanda suke mutanen kwarai irin isa da sauran wanda aka bauta ma ba tare da su ba ya ce la ya hazunuhum faza'ul akbar wannan tashin hankali hulgita ta wunin kiyama ba ta bakanta musu rai wata talaqahum mala'ika su suna tashi hidin kiyama mala'iku ke taryan su suke taryan su suna hutawar kabari ana musu tare tare ne tare da albushir hada yau muku mallazi kuntum tu'adun yawa yau kun zo yau ce ranar da ake muku alƙawarin sakamo na Allah ga ku yau a cikin ta rana ta zo ta saka muku wannan shine haka za a musu suna wuta da kabari a ana tare su da bushara sabanin wa'incan yan wuta da Allah ce gaba يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah ce yau mun tsawo sama ka tsaye sujilul kutub ranar da za a za a nade sama na tsaye sama za mu alace za mu nade sama sai ki baka misali zaka ce da daban ta ka tsaye sujilul kutub yanda ka san kana nade takarda ake limge ta haka limge ka kana ana limge haka ake limge takarda haka za a nade zaki da tabarma za mu ci za na tabarma nade haka wataran Allah zai tsaye sama gaba daya yadda kake naɗe takarda ta letin da za ka yi haka Allah zai naɗe sama gaba ɗaya haka Allah yi kuma haka zai yi ya ce kama ba da ana awul halƙin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka za mu maido su wata ruwa musulun bin abbas ke cewa wata ranar sallallahu ya tashi na mai hudu ba sai yake ce innakum mahshuruna ila Allah ta'ala حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين annabi ta sahabbai Allah ce zai tada ku za a tada ku zuwa ga Allah huffatan urratan guralan za a tada ku hilin kiyama babu takalmi babu sutura ba sallatu yanda ka ce kamar yanda ka zo duniya daga cikin waka haka za ku tashi hilin kiyama haka Allah ce kuma ce wannan kuma wa'adan alaina Allah ce wannan alƙawali ne muka ɗoka ma kanmu Allah alƙawali ne ya ɗoka zai ta da kowa a hilin kiyama kowa ya zo kaskantacce iya matsayin bawa a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya sakamakon duk irin abin da aka shirka a duniya shekaru aru aru wasu an ce ba kiyama ma shekarar dubu kaza dubu kaza dubu kaza duk haka za a yi Allah ba ruwa Allah ya haku ne kedo duk abin da aka shirka wannan shekaru tun Adam kuma na ya alƙalin wata rana duk wannan da aka halitta tun Adam har ƙarshe Allah zai tada kowa a filin guda kuma wannan kamar yadda ka zo haka Allah zai kowa kuma wani ce wa'adan alaina wani wani alƙawali ne Allah ya ɗora ma kanshi kuma ci inna kunna fa'ilin kuma mu Allah ce masu zartar wani wani abin da kuma alƙawali za mu zartar da shi Allah zai tada kowa wa kullum a tahu da akhirin kowa zai zama Allah yana bawa kaskantacce mutunci ko mala'ika kowa ne Allah tabbatar da izin shi da buwayi shi kowa bawa ne a gaban Allah da mutum da alji da mala'ika gaba da gaba a gaban Allah kuma duk irin abin da aka shimka a duniya Allah ba kowa ya yi hisabi cikin ikon shi kudurar shi masanin komi masanin gaibu ya saka ma kowa sakamakon ne ɗan wa wallahi kiyama tana daga cikin adalci da hikimar Allah ya tsara kiyama shi na kace ɗan adam mai hankali ya imani a ko da hankalinka a ce ba kiyama kurin a rayu haka kamar da kuma ai ba tsari ba hikima ba kurin a yi duniya ganin kurin a zuwa kare wannan ya kashe wannan ya sace mana kayan shi ya bige wannan kurin a yi abin da aka dama shi ke an ji banza a ba dan wa babu hikima kenan dan wa shi ne wallahi adalcin Allah ya hikimar Allah yake aiki yama amma ina in wani ba kiyama ai abin matsala ce ma ba hikima kada ka duniya kada ka duniya wannan ya je cikin dare ya lawa bai ya kashe wani ya kwashe kudin shi ya yi rayuwar shi ya nemi kudin wannan ya labe ya kashe kuma ta yi shi shi ke an ji banza an kare wannan gudu makarin iko ya kama ka ya kashe ka gaba daya duke ka sha wahala an kwace an raba ka duke ka ko da haka an zubar za ya kare ka ya bige ka ba a ba a ka tuwa Allah ka ko ka tuwa Allah ka jahi Allah za wannan wanda a ce kurin shikenan an ji manza haba ba hikima ba shine hikiman Allah wannan wannan muka muna karatu muka karatu muka bayani zalunci da ake ma talakawa su a wajen su sun ci banza mun rika na banza Allah ba su ci banza ba ai Allah ya saka mu wallahi babu cin bacin banza ya hakuri ne ya hakuri ko a duniya a saka ma ko gobe kiyama Allah saka ma hakinka dan wa'azarcin Allah wallahi hatta da annabi hatta da kahuri an zo shiga wuta aljanna hatta da kahuri ya tuke ka sai an saka maka kai ka tuke shi ko kai ka tuka wurin ya saka mishi to ko an wuce
adalcin Allah sai ya saka ma kowa Allah bai zalunci tunda Allah bai bar dabba ba dabba ba a bar ta ba an tada ta a masa sabi na ga mutum lamar zana ce ko da aka ta sarari ya an tsaya an wani dan dan abu tsakanin bayin Allah tsakanin hatta da kafiri ne bai cika tuce ko akwai abin da Allah zai mishi a wuta haƙi shi ko kafiri ka tuta shi tuce ka ai kafiri ne bai lada bai lada akwai abin zai eh Allah ya saka mu kowa kuma shine adalcin Allah hikimar Allah tashin kiyama yace kenan dai wannan al'amari tabbas ne Allah ce yau na tsabi sama ka tsaye su jilil kutub ran da zamu nade sama yanda ake nade takardu na letter na littafi ko na letter kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta haka zamu maido ta kuma yin hakan wa'adan alaina alqawli muka dauka maka kuma Allah ce inna kunna fa'ilin kuma zamu cika wannan alqawli tabbas wannan gana kamata mu tsaya ko ba ku saurara to kenan ci gaba aya ta gaba shan ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ya ce إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر Allah ce mun rage mun rubuta a cikin zabur ana yin zabura ta annabi dawo ko cikin dukkan littattafai zabur da aka nika alkutub ko ne dai ba wani abu a cikin shi mata zabura tana ciki mata Allah ta wanda din da Allah ya tabbatar da haka cewa nake min ba'da zikir bayan daman abin iya rubuce a cikin lul mahfuz kuma an rubuta a wannan littattafai annal adal irsa bada salihun kasa Allah na gadar da ita ga bayi na kwarai to nan ana ne kasa nan mulkin duniya ko ko ana ne aljanna wannan da wasu dalilai magabata da samun sabanin tafsirai akan wacce ake nihi ta duniya ko ta lahira ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawari ita kanta duniya bayan gwagwarmaya za ta kasance ga masu imani haka kuma 'yan aljanna suna cikin aljanna buƙalu alhamdulillah allazi
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
‘yan aljanna cikin aljanna suna godiya alhamdulillahi lalli sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskanta mana alƙawalin da ya mana a duniya don ga su dubu dubu a cikin aljanna wa awrasana al-arda natabawwa'u minha haythu nasha min al-janna hansa ya gada mana ƙasa na shi al-arda ce ko ta min aljanna ya gada ƙasa ta aljanna na shi kenan gadan aljanna na ta gado abu ne baka sha wahala ko baka mora kamar naka kenan muna godiya ga Allah da ya gaskanta mana alƙawalin shi ya gada mana wannan ƙasa muna yawo cikin gidan aljanna haitu da inda muke so gasan cikin faɗin gidan aljanna ce fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da lada na sakamakon masu aiki kaga ne wal ajrul amilin ladan masu aiki nan ke shi kenan nan gado na hakika a gada ma gidan aljanna yauna alƙawarin Allah ne zai gada masu imani bai na ƙwarai gidan aljanna inna fi hadha la balagan liqaumil abidin wannan labari da aka baka na waɗannan magabata na wani abin da ya kana gaba da wani labari ne da ya kai gaya ko ana isar da shi ga bayi masu bautar Allah yanzu su tsaya su dage wajen bautar Allah akwai alƙawarin Allah na gada musu gidan aljanna kuma wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin to kuma Muhammad ba mu aiko ka ba a wani matsayin illa matsayin matsayin kai kanka jin kai ne ga mana ga duniya gaba daya zan washi jin kai ce rahamar Allah ce ga ga duniya gaba daya annabi ne wanda Allah ya ma al'umma sharhama ya musu jin kai yan wa Allah za a ce Allah wa al'umma rahama da yawa ba ko ne fahimta ba sai in ga baiwa da Allah ya ma wannan al'umma daga baya wata zamani wa hau jirgi wa ya shiga mota ni in wuta tunan iri-iri da muke ciki da babu su ka hau jirgi kai ba a nan su da mana ba kai ta yi a saman su ka ta ka dawo eh in kana ba ka hau mota ga inji kamar ba wahala eh wani suna da yawa ne neman ka sha ruwan sanyi ga firigo ga fanka kana barci ana fufuwa na wani huta maka da duk mulkin ka kwanta gidan ka da mata ka gidan ka iya mauludu duk mulkin da adadi din waye ne mulki ya ce kwanta ya barci da matar kana mai wulutu da fanka da da muluci ka da kunna kai da ya da kunna fanti kunna klimatizar gaba daya ka san san kai daya duk wani ya cikin ne wani abun ne suna da yawan gaske wallahi annaba iya cikin matsayin rahama ta ga wannan al'umma Allah ba shi ni wanda ba ko da annaba wallahi kwari abu suna da yawan gaske ko ba kare ba insha Allah kuma lokaci ya zo karshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته